الحمد لله الذي أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الزكاة للدين أساسا ومبنى وبسببها تزكى من عباده من تزكى وأشهد أن, لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى وأكرم مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين من أهل العلم والتقى أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الإسلام دائما ينشئ روح الجود والسخاء والتعاون الاجتماعي ويحث على اتصاف بالرحمة والإحسان إلى الخلق والشفقة عليهم ويأبى أن تجتمع المال في موضع من المواضع ويدخرها أهلها بلا نفقة وأن ذلك يثير شرا وفسادا كبيرا فمن هذا المنطلق شرع الله الزكاة وأوجبها وهي حق الفقراء في أموال الأغنياء وهو حق قرره مالك المال الحقيقي سبحانه وتعالى شرعت لأهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية وهي محاربة البخل والشح والقضاء على الفقر وإغناء الفقراء إغناء دائما المؤدي إلى تماسك الأمة وتحقيق قوتها كما ينشئ روح البذل والعطاء والأخوة والمحبة وإيجابه نظام متميز لا سابق له ولا مساويا في الديانات الأخرى والأنظمة الوضعية عباد الله إن مقام الزكاة في الإسلام عظيم فهي أحد أركان الإسلام التي لا يستقيم إسلام لا يستقيم إسلام العبد إلا بها لا يستقيم إسلام العبد إلا بها وأن الله قرن بينها وبين الصلاة في اثنين وثمانين موضعا في كتابه وفرضية الزكاة جاء بها الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال أيضا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وحكى الإجماع غير واحد على فرضيتها وأنها أحد أركان الإسلام كابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما لذا عقد الإجماع على وجوب الزكاة وأن من جحدها فهو كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا ومن منعها بخلا مع إقراره بوجوبها أخذت منه قهرا ولو أدى إلى قتاله لاتفاق الصحابة على قتال مانع الزكاة إخوة الإسلام مما يدل على عظم شأن الزكاة وأن الشارع الحكيم أنذر مانع الزكاة بالعذاب الغليظ في الآخرة لينبه بهذا الوعيد القلوب الغافلة ويحرك النفوس الشحيحة إلى البذل ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب إلى أداء الواجب طوعا فمن هذه النصوص قول قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليه في نار جهنم فيك فيجعل صفاحها فيكوى بها جبناه وجبتيه وجبهتيه حتى يحكم الله حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاء قرقر كأوفر ما كانت تصن عليه كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظلافها وتنحطه بقرونها ليس فيها عص ليس فيها أقصى ولا جلحا كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة حتى يأخذ بلهز بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا ولا تح ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد يا إنوا ما سؤال بركة وأن جمعة تامو يومنا بقوي قوة جماد الأولى هجرا من زان الله صلى الله عليه وسلم أنا لشيكرا دبودة لهدد أربعين دهدو أكدا ميلادية يومنا بي قوة قوم شابيو شيكرا تدبو بيو دا أشرين دبيو وأن خطبة za ta yi magana a kan zakka da kuma irin fiƙihun da ke ciki wato irin hukunce-hukunce da dokoki da manufofi da ke cikin al'amarin zakka babu shakka addinin musulunci a har kullum yana zabararwa yana cusa aƙida a cikin zukatan mabiyarsa aƙidan kyauta da miƙawa da taimakekeniya a cikin al'umma hakanan addinin musulunci yana zabararwa akan sifantuwa da rahama da kyautatawa zuwa ga bayin Allah da rangwantawa zuwa gare su kai addinin musulunci dai yaƙi kuma ya kyamaci dukiya ta tattaru a hannun mutum ɗaya ya kasance ya ɓoye ta ya ƙi fitar da ita ya bai wa mabukatanta domin wannan yana jawo ɓanna da fasadi da sharri a cikin al'umma ta sanadiyan haka Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta zakka ya kuma wajabta ta akan al'umman musulmi ita ko zakka wata irin dukiya ce haƙƙi ne na talakawa a cikin dukiyan masu samu wani irin haƙƙi ne wanda shi mamallakin dukiya na haƙiƙa shine Allah subhanahu wata'ala shine ya shar'anta shi ya ɗora shi akan masu dukiya su fitar da wannan dukiya nasu su kai ta zuwa ga waɗanda suke da bukata ba su da shi an shar'anta zaka da waɗansu manufofi waɗanda suke taɓan zukata waɗansu manufofin suna gyara ɗabi'u waɗansu manufofin suna daidaita zamantakewa waɗansu manufofin kuma suna gyara alaƙoƙi tsakankanin masu shi da marasa shi idan ka yi la'akari da shar'anta zakka za ka ga a ciki ana yaƙan waɗansu miyagun ɗabi'u na zuci ɗabi'an rowa ɗabi'an san kai ɗabi'an babakere to za ka ga cewa fitar da zaka yana fito na fito da wannan hakanan an shar'anta zaka domin a ga bayan talauci domin addinin musulunci yana so al'umma su rayu cikin walwala da yalwa mafi yawan buƙatuwansu su zama sun ɗori a kan shi sun fi ƙarfinsa kamar yadda kuma shir'anta zakkan nan yake fatan a azurta wato talakawa ta sanadiyan hanyar zaka abinda za a ɗiba a ba wani talaka ya tsururuta shi ya jujjuya shi shi ma ana fatan ya zama mai arziki ta wannan hanya wanda idan aka yi wannan al'umman musulmi kowa ya rika fitar da dukiyar da Allah ya wajabta masa to za ka ga al'ummar musulmi ta ɗinke za ko maka ga ta samu ƙarfi wanda yake wannan manufa ce a siyasance wanda idan an kiyaye zaka za a cin mata haka na addinin musulunci ya shar'anta zaka saboda a cusa wato ƙoƙarin miƙawa da kyauta da ukuwa ‘yan uwanta kenan da ƙaunaceceniya wanda yake kuma wannan ɗabi'a ce wacce take za ta kawo kyakkyawan alaƙa da zamantakewa a cikin al'umma kai ya ku jama'a mu sani cewa fa wajabta zakka da Allah ya yi wani irin tsari ne wanda yake ya sha bamban da duk wani irin tsari da ka sani a duniya ba shi da wani kini ko tamka a cikin tsare-tsare ko a cikin waɗansu addinai waɗanda suka zo kafin addinin musulunci ko waɗansu tsare-tsare da ake tafiyar da hada-hadan dukiya da su idan ka ɗauki niza abin irin tsari na ishtirakiya ishtirakiya shine socialism wanda za ka ga su babban manufansu a irin wannan tsari a ƙwace dukiya daga hannun masu ita na gaskiya a ƙwace dukiyan daga hannunsu a daidai lokacin da yake kuma ba za a taimaka ma talakawa ba ne su babban abin da suke son su cimma shine masu dukiya a ƙwace dukiyansu talakawa a bautar da su duniya ta koma ƙarƙashin bautan bayan Allah ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan shine tsarin socialism ishtirakiya kenan a gefe ɗaya kuma akwai tsarin ra'asmaliya shine capitalism su kuma capitalism wani irin tsari ne wanda yake kullum mai dukiya zama shine mai dukiya matalauci yana nan matalauci khalidi na fihe abada ba zai taɓa fita daga talauci ba da haka su suna tausaya ma kawai mai kuɗi ne mai kuɗi ne nasu shi kuma talaka kullum a ta don kwafar da shi a ta ɗora cikin talauci ya zama dai bawa cikakke na masu kuɗi a daidai lokacin da ke su kuma wancan tsari na capital socialism da mai kuɗin da talakan duk ba su isa komi ba shi talaka ya zama bawa shi mai kuɗi shi kuma ya zama an kwace dukiyarsa ba wani wanda yake mallakan wani abu sai kawai wata hukuma ko ɗin tsayin tsirarin mutane to tsarin addinin musulunci ya zo ya ba da haƙƙin masu kuɗi su mallaka kuma masu kuɗin nan su rika fitar da dukiyarsu suna taimaka ma talakawa kamar yadda masu kuɗi ke jin daɗi to talakawa su ma su samu rabo mai gwaɓi ko da ba duka ba a cikin irin dukiyar da masu arziki suke da shi in masu arziki suna ci so biyar a yini to shi talaka ya ci so uku in suna samun ruwan da suke sha ruwa ne na roba to shi ko na bohol ya samu ko na famfo ya samu ire-iren waɗannan abubuwan idan masu kuɗi sun samu kashi ɗari shi talaka ko kashi hamsin da ya samu zai gode ma Allah to haka Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta al'amarin zakka kuma mu sani cewa zakan addinin musulunci al'amarinta ba ƙarama ba ce wato tana daga cikin rukunnan musulunci wanda yake duk wanda ya ce na musulunta amma bai miƙa wuyan shiga zakan addinin musulunci ba to addinin musulunci shi ma bai yi ba saboda mahimmancin zakka ya sanya Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani sai da ya gwama tsakankanin sallah da zakka a wurare guda 82 a cikin alqur'ani mai girma a ce an faɗi matsala so 80 da wani abu wurin kawai da Allah ya haɗa ta da zakka ne fa da sallah da zakka aka gwama su Allah ya faɗe su so 82 a cikin alqur'ani mai girma farlancin zakka qur'ani ya zo da shi sunna ta zo da shi ijma'in al'umma ya zo da shi a cikin alƙur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala yana cewa khudh min amwalihim sadaqa kai annabi sallallahu alaihi wasallama ko duk wani wanda yake tsayuwa a matsayin annabi wato shine babban wato shugaba kenan na al'umman musulmi Allah ce to ka karbi dukiya dukiyan zakka daga hannunsu amfaninta tutahhiruhum zaka tsarkake su wa tuzakkihim zaka tsaftace zukatansu da ita biha kenan wa salli alaihim kuma kai musu addu'a ta alkhairi inna salataka sakanun lahum lallai salati da addu'an da kake ma bayi kake ma mutane mabiyanka to wannan natsuwa ne a gare su wallahu sami'un alim Allah mai ji na ko mai gani haka nan Allah subhanahu wataala yana faɗi cewa wallazina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata waɗannan waɗanda suke ɓoye wato zinare da azurfa wato alkanzu shine duk dukiyar da ba a fitar da haƙƙin Allah a ciki ba ya zama kanzu amma idan ana fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiya wannan ba kanzo bane sai Allah ce waɗanda suke taskace dukiya zinare da azurfa ba sa fitar da shi su ce da shi fi sabilillahi fabashirhum bi'azabin alim Allah ce ai musu bishara da azaba mai radadi wannan ayoyi waɗannan ayoyi guda biyu suna nuni akan wajabcin zakka suna nuni akan cewa farilla ne akan kowane musulmi ya fitar da zakan da Allah subhanahu wataala ya dora masa a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa an gina musulunci akan turba turba ginshikai guda biyar musulunci gabaki ɗayansa ginshikai guda biyar ne suka rike shi ana tizge ɗaya to addinin musulunci mutum zai watse ta wannan janibi abu na farko shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzon sani abu na biyu tsaye da sallah abu na uku ba da zaka abu na hudu aikin haji abu na biyar azimtan watan ramadan shi ya sanya malamai da dama sun nakalto ijma'in al'umma tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da tabi'ut tabi'in har ya zuwa yau da gobe daga nan har tashin alkiyama al'umma ta yi ittifaƙin cewa zakka wajibi ne daga cikin wajiban addinin musulunci rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci wanda ya musun wannan kafiri ne ya yi radda ya bar addinin musulunci domin ya karyata Allah ya karyata manzan Allah ya saba ma ijma'in al'umman musulmi irin wannan mutumi za a ba shi dama ya tuba in ya tuba shi kenan idan bai tuba ba hukuma za ta kama shi ta kashe shi amma wanda ya ƙi ba da zakka saboda baƙin hali da baƙin rowa ya kasa gane cewa shi ma Allah ya kyautata masa ne ba din ya fi kowa zane ko ya fi kowa iya rawa ba cikin taimakon Allah da rahamansa ne to idan mutum ya ƙi badawa to shugaba na musulmi yana da daman da zai kwata ƙarfi da yaji a sa ƙarfi a kwata ko da ko sai ya kai ga an yaƙe shi ne ko da ko sai ya kai ga an kashe shi ne za a kwaci wannan zakan ya halasta a yaƙe shi ko da za a kashe shi a kwaci wannan zakan kamar yadda sayyidina abubakar ya ɗaure yaƙi da waɗanda suka ƙi ba da zakka ya yaƙe su har sayyidina abubakar ya fifita yaƙan su ma akan waɗanda suka yi ridda ga waɗanda suka yi ridda ga waɗanda kuma su ba su yi ridda ba amma sun ƙi ba da zakka sayyidina abubakar ya ce za mu fara da waɗanda suka ƙi bada zakka ne su ya fara yaƙa kafin yaƙi wanda suka yi ridda saboda su ma in aka yi sakaci to za su yi ridda su bar addinin musulunci su zama kafirai kamar yadda waɗancan suka zama kafirai cikin abin da ke nuna maka mahimmancin zakka irin yadda addinin musulunci ya tsoratar akan ƙin bada zakka domin ya tunatar da rayukan da suke rafkanannu ya zaburar da zukatan da suke marowata su rike fitar da dukiyan Allah subhanahu wataala da ke hannunsu suna ba da zakanta ya kuma kawo ƙofofi na kwaɗaitarwa kamar yadda ya kawo ƙofofi na tsoratarwa cikin nau'o'in tsoratarwa ga hadisin da al'imamu muslim ya rawaito bukhari ma ya rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya zinare ko azurfa sannan ya ƙi fitar da zakkansa to gobe kiyama za a mai da shi faifayayyen kamar wani dalma sannan za a tsoma shi a wutan jahannama a cikin wutan jahannama za a kore shi sannan haka rika za a mammanna ma mutum a cikin ainihin wato goshinsa da kubbayensa da ba'a guda biyu da kuma ainihin gadon bayansa hakanan za a yi ta mishi wannan bakar azaba har ya zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai karkare shari'a tsakankanin talikai a cikin yinin da yake tsawon yinin shekara dubu hamsin ne a irin ƙidayen da ku kuke yi kenan sai an samu shekara dubu hamsin ana mishi lalas na wutan jahannama a fuskansa a bayansa a kwiɗin shi na gefen hagu da dama hakanan za a yi ta mishi wannan azaban wannan fa kaman ka ce irin samfoti ɗin nan ne kafin ya faɗa cikin azaba a cikin wutan jahannama wannan kafin a shiga wutan ne wannan kawai shi wanda ya hana zakka to shi abin da za a fara yi mishi a filin tashin alkiyama kafin aje ga shiga wutan tukuna Allah madaukakin sarki ya tsare mu manzon Allah ce sannan daga nan a nuna mishi makoman shi ko dai wuta ko aljanna haka nan kuma wanda Allah ya bashi raƙuma shi ma ya ƙi fitar da zakka da haƙƙin Allah a cikin ta haka nan za a daidaita ƙasa a baiwa waɗannan raƙuma kofato mafi cikan kofato su ta dudduma akan shi idan na farkon suka wuce a dawo da su in na ƙarshen suka wuce a dawo da su hakanan za a yi ta mishi wannan bakar azaba daga nan har ya zuwa lokacin da za a gama hukunci tsakankanin talikai hakanan manzon Allah faɗi a cikin al'amarin tumakai da shanu ya ce duk wanda Allah ya bashi bai kuma fitar da haƙƙin Allah a ciki ba to hakanan za a yi ta mishi irin wannan azaba daga nan har tashin alƙiyama Bukhari da Muslim sun rawaito na al-Imam al-Bukhari ya rawaito na hadisi duk wanda Allah ya bashi dukiya bai fitar da zakka a ciki ba to za a tura wannan dukiyan a maida mishi da shi wani bakin kumurci yana da waɗansu zabibatani ni ban san su da hausa ba kamar irin abin nan ɗin nan da ake guda biyu menene sunansu irin waɗannan abin da za a gan shi a wuya haka guda biyu za ga wani lokaci awaki suna da shi zabibatani kenan za a tura wannan dukiyan ya koma bakin kumurci yana saransa yana harbin shi yana cizon shi yana cewa ni ne dukiyanka da ka ɓoye ka fitar da haƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya ciki da manzon Allah ya kawo wannan sai ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la ya sabanna allazina yabkhaluna bima atahum Allah waɗannan waɗanda suke rowan dukiyan da Allah ya ba su ba sa fitar da shi fi sabilillahi to kar su zatan huwa khayran lahum wai alkhairi ne gare su Allah ya ce bal ka bar wannan maganan sharrun lahum huwa sharrun lahum sharri ne gare su sai ya tsawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyama za a mai da shi bakir kumurci ranar tashin alqiyama a riƙayen musu azaba a ciki kuma su sani walillahi mirasu samawati wal ard duk dai ƙarshen al'amari gaja sama da gaja ƙasa da abin da ke tsakankanin su to na Allah ne subhanahu wataala wallahu bima ta'maluna khabir Allah ƙwararre ne masani ne akan duk abin da kuke aikatawa kuma zai ba ku labari addinin musulunci ya shar'anta zakka a cikin dukiyoyi guda hudu dukiya na farko shine dukiya sosai kuɗi ko naira ne ko riyal ne ko dala ne ko pound sterling ne ko euro ne ko ko zinare da azurfa hakikatan duk wani dai dukiya ko zinare da azurfa ko duk wani abin da ke tsayawa a makofinsu a matsayin kuɗi Allah subhanahu wataala ya shar'anta zakka a ciki shine ɗaya bisa arba'in na abin da ya kai nisabin zaka ina jin a yanzu ya kai miliyan kusan biyu da ko dubu uku ne ko wani abu mai kama da haka haka nan abu na biyu dabbobi tun daga raƙuma da shanu da tumakai da awakai waɗannan su ma akwai zaka a cikinsu kowanne da irin adadinsa da kuma irin abin da mutum zai fitar tun daga kan raƙuma idan sun kai idan sun kai biyar ko shanu idan sun kai kaza ko awakai idan sun kai kaza duk malamai sun yi bayaninsu abu na hudu abu na uku shine amfanin gona wanda Allah ya bashi iko ya noma har ya samu wani adadi kiyasin yana fara daga buhu shida ne da wani abu kiyasin ke farawa daga buhu shida da wani abu wanda ya samu buhu shida da rabi to zai fitar da ɗaya bisa goma ɗaya bisa goma amma su manoma sun fi son su yi lissafin daga buhu goma cewa idan ka samu buhu goma to za ka fitar da buhu ɗaya asali kiyasin bai kai buhu ɗaya ba amma sai suka ɗauke shi daga buhu goma za ka fitar da buhu ɗaya amma asali daga buhu shida ne da kusan kusan tiya ko talatin ne ko ashirin da biyar ne daga nan kiyasin yake farawa duk wanda ya samu adadin ya kai buhu shida da rabi to daga lokacin nan zai kiyasta ɗaya bisa goma na abin da ya samu ya fitar da shi a matsayin zakka to haka nan abu na hudu da ake fitar mishi da zakka shine urudu tijara wato dukiyan da aka aje aka aje ta domin hada-hadan kasuwanci idan shekara ya kewayo za a kirga da dukiyan da ke cikin shago da kuma uwar kuɗi da ke hannu da kuɗi da ke hannu da sauran kayan shago a duk shekara za a ƙididdige su madara muna da gwangwani goma kuɗinsu kaza siga muna da rabin buhu kuɗin shi kaza za a ƙididdige in dai ya kai zakka ya kai nisabin miliyan biyu da wani abu to za a fitar musu da zakka a cikin abin nan shi ya sanya addinin musulunci ya shar'anta nisabi ya faɗi adadin da yake so ya faɗi sharaɗan zakan ya faɗi kuma hanyar da ake fitar da zakan kamar yadda ya bayani akan waɗanda ake ba su zakan waɗansu mutane ne guda takwas Allah subhanahu wataala ce inna masadaqatu lil fuqara za a ba fakirai fakiri shine talaka fitik wanda yake ba shi da cin yanzu ballantana na anjima sai masakin shi ko miskini shine wanda yana da rabin abin da zai ci amma dai ba zai ishe shi ba kamar mafi yawan munan masakai ne misali mafi yawan munan masakai ne za ga mutum ba shi da abin da zai ishe shi ya ci ya ƙoshi sai dai in an fita kuma an ƙara nemowa to wannan shine miskini to sannan mutum na uku al'amili na alaiha masu aikin karɓan zakkan wannan kuma ko meloniya ne duk wanda ke aikin tara kuɗi to kar a riƙa barin shi ba a ba shi kunu saboda akwai yiwuwan gobe rashin gaskiya to sai shari'ar musulunci ta ce duk wanda ke aikin zakka ko yana bi yana karba ko yana rubutawa ko kuma yana kiwo yana daga cikin wanda aka ba su kiwo ko wani abu mai kama da haka to sun cancanci a ba su zakka sannan almu'allafati qulubuhum wanda ake lallashin zuciyansu ana ganin in ba a bashi ba zai iya barin musulunci sai a bashi ko kuma wani shugaba ana ganin in an bashi zai musulunta ko in an bashi zai bari talakawanci sa musulunta ko da ba musulmi bane ana iya bashi ko kuma wanda ake ganin ya takura addinin musulunci amma in an bashi addinin musulunci zai samu sakewa sai a ɗiba a bashi saboda mene addinin musulunci ya samu ya sake sannan wafin riqab hakanan gurin yantar da bayi shi ma ana ba da zaka wal gharimin da wanda bashi ya musu yawa sun yi kikikaka cikin bashi su ma ana ba su zaka wa fi sabilillahi hakanan kuma ana bada ta a cikin sabilillahi tafarkin Allah wurin jihadi yaƙi kenan hakanan malamai su ce a ƙarƙashin yaƙin nan duk abin da ke da alaƙa da ilimi ma yana cikin fi sabilillahi duk abin da ke da alaƙa da ilimi ɗaliban ilimi ana iya ba su malamai masu karantar da addini ana iya ba su kai suka ce a ƙarƙashin nan ma ana iya ba talaka ma domin ya je aikin haji ana iya ɗiba ko daga dukiyan gwamnati ne ko dukiyan zaka a bawa ne je aikin haji da aka ga wani malami in ya je aikin haji zai wa'azi zai nasiha zai faɗakar a ɗiba a biya mishi kuɗin aikin haji ya tafi ya yi daidai sannan wabin sabil mutum na ƙarshe shine ɗan tafarki wanda ya ɗauko tafiya kuma guzuri yanke masa to shi ma wannan ana ba shi daga cikin dukiyan zakka to mu sani dai cewa zakka tana da manufofinta wanda shari'ar musulunci shar'anta ta saboda shi daga ciki shine duk wanda ke bada zakka alama ce da ke nuni akan cikin imanin mutum sannan kuma alama ce wacce take nuni akan imanin mutum na gaskiya ne kuma zakka tana tsarkake ɗabi'a da halaye tana kuma tsarkake dukiya daga ƙazanta da irin fitintun da ke fada ma dukiya ai ta gobara kaga kasuwanni ai ta gobara kila ba sa fitar da zakka ne ba mu ce dalili kenan kadai ba amma akwai yiwuwan ba a fitar da zakka ne sannan zakka tana gadar da natsuwa da kwanciyar hankali ga wanda ya bada ita cikin natsuwar rai ba wanda ya bada ita baya so ba hakanan zakka tana gusar da kiyayya da gaba tsakankanin musulmi tana kuma kashe wato ainihin fito na fito da talakawa suke yi da masu kuɗi za ga wani mai kuɗi in ya wuce talakawa suna jin zafin shi suna mishi Allah ya isa to in yana fitar da zakka yana basu sai ka ji in ya wuce ana mishi addu'a ta alkhairi kuma zakka tana tsirar da mutum daga azaban gidan wuta tana kuma sababa shiga aljanna sai dai abin da ya kamata kowa ya fahimta shine kar ka ba da zakka ga wanda ke da wani haƙi a wuyanka maimakon haƙin da yake wuyanka wani yana bin ka bashin dubu ashirin sai ka cire cikin zakkanka sai ka aika mishi da shi wai ka biya shi bashin shi kuma daidai wannan lokaci a cikin dukiyar zakka ne wannan zakkan ba ta yi ba Allah bai karɓe ta ba ko kuma wani wanda ya waje baka ciyar da shi ya waje baka ciyar da shi sai ka ɗauki buhun shinkafa ko buhun gero ko dawa sai ka bashi a matsayin zaka bai yi ba duk wanda ke da haƙƙi akan ka na wajibi to baya halasta ka bashi cikin zakanka haka nan kuma ka lura cewa kar ka ɓata zakanka ko sadakanka ta hanyar yin gori ko kuma ta hanyar cutarwa ka ba mutum abu kuma ka zo kana gori ba nan muka bashi kaza ba ba nan muka yi mishi kaza ba duk wanda ya wannan ya bata sadakan shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbata kuma mu sani cewa zakka na magance cututtuka idan kana da mare lafiya to ka zabura kai ta bada zakkan dukiyanka kai kuma ta sadaka Allah subhanahu wataala zai ba mare lafiyanka lafiya sannan zakka tana gusar da fushin Allah subhanahu wataala kuma mu sani cewa duk lokacin da kaga Allah ya hana mu ruwa daga sama to babu wani shakka cewa an ki bada zakka irin yadda ya kamata a bada zakka ne mu sani cewa fa idan mun juya baya man ki aiki da waɗannan dokoki da shari'o'i yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah subhanahu wataala zai musanya mu da waɗansu mutane waɗanda ba mu ba ba kuma za su zama irin mu ba su rika juya mu dokokin Allah da shari'o'in Allah baya to muna fatan Allah subhanahu wataala ya yalwata arzikin mu Allah ka yalwata mana arziki ka ba mu abin da za mu zakka Allah kuma ka azurta mu da miƙawa cikin sadakoki da zakka da sauran kyautatawa Allah subhanahu wata'ala ya yi mana talauci da kunci da wahala satin da ya gabata malam ya magana akan zakkan amfanin gona ko na dukiya wanda ya nufin zai ba marayun makarantarmu da muke da shi a kafin Allah gaba to duk wanda ya nufin zai ba da wannan zakka na amfanin gona ko na dukiya ko na tumakai da awakai ko kuma zai fitar da urudu tijara wato dukiyar da yake kasuwanci da ita to ya kawo nan masallaci ko kuma ya kai ma shugaba kai tsaye idan ka kawo masallaci sai ka ce na zakkan makarantar kafin Allah gaba ne sai ka baiwa ko duk wanda ke hada-hada a masallacin nan cikin masu hidimin masallaci ana iya ba su insha Allah ta'ala sakon zai isa ko ko mutum ya zo majalisin shugaba tun daga ranar asabar lahadi har ya zuwa laraba bayan sallar asar zuwa gab da sallar magriba shugaba na karatu a zo mishi da shi Allah maɗaukar sarki ya mana muwafaka ya datar da mu ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ya bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik